أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma ga watan shida jira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 23 ga watan sha biyu milariya 2023 alkhairin da yake cikin muna ranaku muna roƙon allah datar da mu shi abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mu'minun tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na arba'in da biyu yau za mu tashi aya na arba'in da uku zuwa abin da Allah ya so. Allah ya samu tashi. Aya na arba'in da uku a cikin wannan sura shi ne fina Allah madaukin sarki ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhiruna nan za mu tashi. Kan mu manta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari game da addu'ar da annabinsa ya yi wanda aka ƙaryata shi yana neman taimakon Allah Allah ya ce in Allah ya ƙaddara ba da daɗewa ba mana za su waye gari suna masu da na sani sai tsawa ta zo ta kama su da gaskiya Allah ya samu ya ce muka sanya su suka zamo kamar karan da kumfan teku ya ɗauko ya ajiye a gefe Allah ya ce nisantuwa daga rahamar Allah ya tabbata ga mutane kafirai sannan muka halicci wasu al'ummomi bayansu na daban a bisa hikima ta mu sai Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta halaka kafin lokacin halaka ta yi babu mutanen da za a halakar da su lokacin da aka ɗiba musu bai yi ba mana babu wata rai da za ta mutu sai lokacin ta yayi sannan wa ma yasta'khiruna ba za a jinkirta mata ba daga ajalinta in lokaci yayi ba a rigewa ba a fara yana dole kaga yana rayuwa akwai saura duk wanda kaga rayuwa ta tsaya babu kare thumma arsalna rusulana tatra Allah ce sannan muka aiko da manzanninmu be da juna a yi tattara mutatabi'an ba'daha ala ithir ba'd sashin su yana be da sashi ma'ana kowane lokaci masu tunatar da al'umma ba su yankewa in lokacin da ake aiko da annabawa ne ko da yaushe in wannan annabi ya wuce wannan annabi zai zo in wannan annabi ya wuce wannan annabi zai zo yanzu kuma da an yanke aiko da annabta duk lokacin da wani shahararren malami ya rasu wani shahararren malami zai tashi haka za ka ga abubuwa suna tahiya Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace jama'a da ta yi rayuwa a bayan ƙasa mun aiko mata dan sako sai mun sa cikin ta wanda yake ce da ita ani ibudullaha wajtanibu at ku bauta wa Allah ku nisanci gumaka sai dai akwai wanda Allah ya wafakar da su suka shiryu akwai kuma wanda bata ta tabbata gare su amma babu wata al'umma da take da hanzari ranar kiyama ta ce ma Allah ai ba a aiko da mai tunatar da ni ba babu inda sako bai san da kuma kowane irin yare kullama ja'a ummatan rasuluha duk lokacin da jama'an nan da ta kafirce manzonta yazo yanayi mata wa'azi kazzabuhu sai su ƙaryatar da wannan manzo kun ji ɗabi'an mutane fa atba'na ba'dahum ba'da Allah ya ce muka bi sashin su bayan sashi da hallakarwa da hallakar da su waja'alnahum ahaditha muka sanya su suka zamo abin ba da labarai mana suka zamo labari sun wuce fa bu'dan liqaumin la yu'minun nisantuwa da garhamar Allah ya tabbata ga mutanen da ba sa imani da manzannin da aka aiko musu mana duk waɗanda suka kangare Allah ce za mu yi maganin su mu kawo wasu kare sai da Allah ya faɗi dalili in Allah ya so su shi halakar da ku bai ce ga abin da ya sa amma saboda mu yi izina mu san cewa suwa ne an yi musu kaza ne saboda laifi iri kaza don kan mu yi shi kuma in wani da wani ba su gagara ba to wallahi kai ma baka gagara da ka da kake ganin wani yayi shiri na ƙarfi shiri na makami shiri na kaza mm la ba gagara Allah ko ba gane ba yanzu ana ganin zamani ne na technology ko ba haka bane dan Allah wa'inda Allah ya ba technology a shekarun da suka wuce da waɗanda Allah ya ba technology a yanzu suwa suka yi fasaha. Mun ji ba? Ai, an wuce, duna abu da za ka ga an bayar ‘yan gaba sun gaba. Ai, nake karanta ƙisar annabi Dawud Allah ce wa alanna lahul hadida. Shi technology ce ba bai da injin na nika ƙarhe, ƙarhe kamar kaɗa na yake gare shi. Duk abin da ake so sarrafa shi na ake yi. Yanzu cikin cigaba da muka samu muna da mai da wannan cigaba. babu da ka da wanda zai zo ya ce ma wai shi an ba shi ilimi na ci gaba a kai an wuce da wannan ba yanzu akwai jirgin sama ba to shi Sulaimanin iska na a jirgin shi babu mai ba tikitin shiga babu kaza babu kaza yanzu za ka shiga jirgi sai kabila sai kabila sai kabila Sulaiman ko in yaniya sai ya ce za mu je bangon gabas je da sunan Allah amma ta yi gudu daidai iri karfi kaza haka za ta ana ta yana yi ana cin shayi Allah gaya muna tahiyar da annabi Suleiman yake yi a ɗan ƙanƙanin lokaci tahiyar wata guda yake yi da safe in yayi abin da yake dawo tsawon tahiyar wata guda da madace zaka gida a al'ayi abin nan da Allah yanzu ina ne aka samu technology da za a shiga iska a tai to ashe Allah yana ba mu misalai cewa duk wani abu da kake gani na burgewa na ban mamaki da za a yanzu a daga an yi wani sun kauce ai ai akwai abun burgewa da abun da zai baka mamaki iska ya tayi da mutane ai ko hawaye ya ishe su to amma babu hawaye Allah samu dace yanzu ko in an kai jirgin sama wanda bai da marufi ya tashi sama in ba sa'a ba iska yana wace ke mutane sai an yi belti an daddaure Suleimanu babu tarihi da ya nuna masu hawa iskar shi suna da belti take daure su babu kawai sai ake ana hira kawai mu bi Allah la duk wani abu da kake ganin duniya ta kare thumma arsalna Musa wa akhahu Harun sannan muka aiko da annabi Musa da dan uwansa annabi Harun bi ayatina da ayoyin mana hujjojin da ke tabbatar da su ɗan saƙon Allah ne. Annabi Musa ya zo da sanda, ya zo da hannu mai haske, ya zo da kaza, ya zo kaza, da kaza, wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya, mana dalili mai mabayyani da yake nuna shi manzo ne na Allah. Zuwa gawa muka aiko shi, ila fir'auna, zuwa ga fir'auna, wa mala'ihi da kuma ‘yan sarautarsa, mana sarakunan da suke zagaye da shi. ma fastakbaru Allah ya suka girman kai wa kanu qauman adin su kasance mutane masu saba wa umarni na Musa adin ay mustakbirina suka zama masu girman kai suka kin imani Fir'aun shi kada ne cikin mutanen Musa amma me yasa saboda jagora ne sai an ce an aika Musa zuwa ga Fir'aun da ƴan fadarsa saboda in shugabanni suka gyaru ƙasa za ta yi saukin gyaruwa in shugabanni suka lalace ƙasa za ta yi sauƙin lalacewa shi sa a kowace al'umma inda ake gane an ci nasara in an kama shugabanninta yanzu munan duk faɗi tashin da muke yi ai dan wani tasiri ne da aka samu a wajen shugabanninmu shi yake shahonmu in abin kwarai ne na alheri ya shafi shugabanninmu zai kawo gare mu in kuma lalataccen abu ne ya shafe su zai kawo gare mu kun fahimci misali haka idan shugaban ku ya kafa tarihi na kwarai za ku tasirantu da wannan in ya kafa tarihi da ana za ku tasirantu da wannan haka ana son shugaba ya zama gyaru ko gidanka in ka zama lattije mara kirki za ka ba da generation ne mara kirki Allah yake cewa ila fir'auna wa mala'ihi muka aiko Musa zuwa ga fir'auna da kuma ƴan fadarsa fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman alin su kasance mutane ne masu yin ɗagawa game da imani ai mustakbiri na anibi imani suka saba suka kin imani suka yi girman kai faƙalu sai suka ce shi fir'auna da mutanensa a nu'minu li basharaini mitlina yanzu mu za a ce mu yi imani mu yi biyayya ga mutane biyu irinmu wa qaumuhum malana abiduna alhalin mutanensu ma ƙarƙashin mu suke bauta cikin bayinmu ne za a aiko wanda zai zamo annabi ta kaka ne kaga mutane ba su gane hikimar Allah Allah ta shi hikimarsa inda ba kai tsammanin a kai ga labari a ci gaci ba nan abin yake hitowa abin da yake cikin kwakwalenmu wata bakwai da suka wuce in an ce ma za a yi ranar da faransa za ta hita nijar me za ka ce inda za a ce ma cani zai zama sanadiyya kore faransawa daga yamai daga nijar sai ka tunani ya za a yi ko ba ga wani amma da yake allah shi ne yake sai ga shi jiya ana ban kwanan sun bar nijar amma sauran makiya suna ganin ayato ba ta haye su ba ha to yadda muka sa allah ya sa suka tahi shin kyale mu zai idan sun tahi a'a ana kan manta da Allah fa ba faransa wani duk duniya za ta ce sai ta ga bayan nijar mu ce je ki shirya mu ko mu rake Allah me zai faru ai misali ya riga ya gabata kai ne ka take mutum da kafa sai ya sance kana kallo da ya sance da kana son ka muke shi sai kama ya kame ku kowa muku muku muku muku muku an ka tai karo na biyu ba ta yi kayi ba yaya mi kake tsammani eh da ba ba take da da Niger ake ba ta sulbuce aka ce sai an mokwashe ta kakka kun ga dai an yi karon farko ba ai kayi ba ko to ba kayi insha Allah eh amun ga mu Allah Allah ka ba mu yancin mu duk wani bakin bature da yake nan yana kula muna hici mu ba mu san abin da Allah ya koye ba amma muna kan kukan mu ga Allah ya tausaya muna ya zama da kasan mu lafiya ya ba mu daukaka ya ba mu zaman lafiya ya daukaka kasan mu kowa yana so shi fita kaskanci Allah ya kare mu wa'annan Allah ya shikare mu ci gaba da karatu ina na muke fakadzabuhuma suka ƙaryata su mana suka karyata Musa da Harun fakanu minal muhlakina sai so kasance daga cikin waɗanda Allah ya halakar da su mana waɗanda Allah ya nutsar da su a cikin ruwa saboda me saboda sun karyata manzanni shine sunnar Allah duk zaka yi fada da gaskiya ne daga ƙarshe halaka ne zaka yi wa laqad atayna Musa alkitaba Allah ya ce haƙiƙa mun baiwa annabi Musa littafin at-taura kun gane ko shi yasa Allah ya ce wala qad atayna Musa alkitaba wa nubri min ba'di ma ahlakna alquruna alquruna alquruna alula ko basaira linnas wa hudan wa rahmatan liulil absar wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun Allah ya ce haƙiƙa mun baiwa annabi Musa littahi bayan mun halakar da al'ummomi na farko da suka suka gabata kenan bayan aiko da Musa sai Allah ya bashi wannan littafin shine Allah ke ba mu labari wal qira'ati na Musa kitaba hakika mun bai wa annabi Musa littafin at-taura la'allahum yahtaduna domin su samu shiryuwa da shi wannan littafi su mutanen Musa in suka bi at-taura za su shiryu ana kowane annabi abinda Allah ya koshi da shi in kun yi riko da shi za ku shiryu mu abinda zai zamo shiriya gare mu shine riko da alqur'ani in mun yi qur'ani muka riko da qur'ani za mu shiryu in kuma su yi qur'ani za mu halaka Allah ka ba mu yi riko da alqur'ani waj'alna ibna maryama wa ummuhu aya Allah ce muka sanya ɗan Maryam da babarsa su zama alama ma'ana aya ga mutanen duniya wace irin aya Maryam ta ɗau ciki babu mishi kuma ba ta yi zina ba kun gane ko abin da yake tuna min na Aisha wani bai kuda ya je yana suka akan akan akanta in ban manta ba wani malami ne ya zo babban malami ne sai guda suka yi taro suka ce akwai wani malami ana ganin ƙwararre ne a malamai na musulmi ya kamata a yi taro na kumyatar da shi gane ko da aka yi taro aka kira shi wani bai bude tambayi da zai fara yi masa sai ce masa ai littafinku ya ce an zargi mata annabinku da zina haka ne ko ba haka ne littahinku ya ce an zargi mata annabinku da zina sai malam ne ce eh haka ne amma su bi ne ɗayar an yi mata tuhumar ta yi zina ɗaya kuma ta zo da ciki wanda wannan cikin bai da uba ya ce su bi ne ƙur'ani ya kawo gane ko kuma duk ƙur'ani ya kubutar da su ita matar annabinmu sallallahu alaihi wasallam an yi zargin ta yi zinan ne Allah ya ce ba ta yi ba kuma ba ta yi ba mun yadda ita ko mahaifiyar annabinku an ce ta yi cikin shege na don ta zo da ɗa bai da uba Qur'ani ya ce haka abin yake kuma mun kayyata ya ce ashe inda abin zargi na da wadda ta zo da ciki da wadda aka ce ta yi zina suwa ya kamata su yi magana an gane misali ko shi yana son wai ya kumyatar da wannan musulmi ne sai musulmi ce to babar annabinku ta zo da ciki babu uba ka isa ka kare ta mace da ta zo da ciki babu wanda ya cikin sai ta ce ba wanda ya shi ana yadda ce amma mu Allah ya gaya muna ba zina ta yi ba mun yadda inda kowa ba ku yadda ba to kowa ba ku yadda ba mu mun yadda ko ba hitar da zai kafara to shine da Allah ya ce waja'alna ibn maryama mun sanya Isa dan Maryam wa ummuhu da babarsa ayatan su zamo aya ga mutanen duniya shi ya zo duniya bai da mahaifi ita kuma ta ɗau cikinsa bai da mahaifi shi ne cikon alama na uku da ke nuna ƙudurar Allah shi annabi adam an yi shi ba uwa ba uba hawa'u an yi ta da uwa babu uwa shi kuma isa an yi shi da uwa babu uba wannan aya ne sauran mutanen duniya kaf kowa ya hito da uwa da uba in banda wa'annan uku Allah ce aya ce kai ma a yi ka da uwa da uba aya ne dan Allah bai so ba so ne za mu tun shi aure shi ta kokari ya samu dan Allah ya ce ba a baka kuma dole kan ba ka aika ba kanka ba ka iya Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya ce a ci gaba wa awainahuma ila rabu ila rabawatin ko ma'ana wa awainahuma ai sai muka sanya musu makoma ai waje alna lahuma ma'awa da annabi isan da babarsa sai muka sanya musu makoma ila rabuwacin zuwa ga wuri wanda yake madaidaici ne mai ni'ima za ci ƙararin wanda yake da tabbatuwa umayin da kuma mabugar ruwa inda ruwa yake hitowa mana sai muka zaunar da su guri wanda yake madaidaici ne akwai ni'ima a cikinsa akwai komai nan muka sanya musu guraren zama malamai suka yi ta saɓani wannan wuri ina ne Allah bai bayyana mana shi a nan ba sai dai mu dauke su Allah ya saba musu gurin da za su zauna guri ne wanda yake baya tudu bane ba gangare bane flat kuma akwai ni'ima a wurin kuma akwai ruwa a wurin Allah ce nan muka ba su gurin zama ina wannan karramawa ne da Allah ya musu ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga dadadan abubuwa kun gane ko tsayibat imam shafi ya ce alhalal ku ci daga abin da yake halal ne sannan kuma wa'amalu saliha ku yi aiki nagari aiki na kwarai inni bi ma ta'maluna alim ni masani ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa kaga umarnin da Allah subhanahu wataala ya baiwa manzanni ya ayyuhar rusul lumina tsayibat shi yasa a cikin sahih bukhari manzo Allah yake ba da labarin ɗabi'a annabawa yace wa ma min nabiyin illa ra'al ganam babu wani annabi da ya taso faci ya kiwon dabbobi babu shi qalu wa anta ya rasulullah sabai suka ce ya rasulullah hatta kai ma kai kiwo qala na'am yace eh mana nayi kiwo nayi kiwon dabbobin mutanen mu ce da su ne nake dan samun abubuwan da ake kai a baki ana yin hidima gida ni kiwo marike ni kuma ina zo a bayani annabi dawud kana ya akulu min kasbi yadihi annabi dawud yana ci da aikin hannun da yayi wa kana isa ibn maryam ya akulu min gazli ummihi isa dan maryam in babu satattun kazare wanda ake yi da kada sai a sai suwa shine suke samu suna ci abinci kenan duka annabawan Allah suna da aikin yi shi zai sa su samu su ci halas kenan kamata ya don na Allah ya kama sana'a don na Allah ya kama abin yi in mutum ya ma alheri sa hannu bi ka karɓa kai masa godiya kai masa addu'a ya girmama ka ya ma kyauta ba laifi ba ne amma mutum bai baka ba kakka ji haushin shi kakka zama gehe kana kallon mutane kana jin haushi sun kima kaza sun ki baka kaza ko idan kana malam matsala ne kun gane misali inda al'ulama wa rasatul anbiya ko malamai magada annabawa ne to in ka zama almajiri ke kokari ka samu sana'a da ka kama ka dogara da ita sahatai dai kana gurin sana'a kar da an ka samu a mori da ba samu ba hankura amma in dai ka zama kara taya akan mutane ne to an samu matsala su gaji da kai kuma a raina juna aka kowa ya rika sana'a shi roƙon Allah sanya mata albarka Allah ka sanya mata sana'a mu albarka Allah ka taimaka mu ya ayyuhar rusul ya ku manzani kulu min at-tayyibati ku ci daga dada da abubuwa mana abubuwa da suke halas ne wa amalu saliha ku aikata ayyuka nagari inni bima ta'maluna alim ni masani ne game da abin da kuke aikatawa wa in hadhihi ummatukum kuma lalle wannan addinin ku ne umma anan bi ma'ana milla wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan addinin ku addini ne guda daya ma'ana addinin manzannin Allah gaba ɗaya guda ne musulunci ne kun gane ko sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa ana rabbukum fattaqun ni kuma ni ne Allah ubangijinku ku ji tsoro na wannan aya tana ƙara jaddada mana ta babin aqida ta babin milla duka annabawan Allah aqida guda ce gare su shine aqida ta ahlus sunna aqida ta addinin musulunci daga na farkon su har na ƙarshe a tafsirin da muka rana na jefa mana tambaya nace annabawa addinin su guda ne sai dai shari'a su ta bambanta ce akwai bambanci tsakanin addini da shari'a yan ka ce addini shine abin da zaka kudurce ka yadda da shi duka aqida annabawa shine a rike Allah abota mai shi kada ka hada wani da shi amma wajen shari'a akan samu bambanci tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Muhammadu akan samu bambanci sallallahu alaihi wasallam akan samu bambanci tsakanin shari'ar annabi Isa da shari'ar annabi annabi Musa da abin da ya kama da wannan da Allah ya ce ma shari'a wasu hukunce hukunce sai Allah ya ɗora su akan al'ummar mabiyan wani annabi su kuma wasu sai a ce an canza musu wannan yanzu kaga kamar shari'a ta annabi Musa alaihi salatu wassalam in lokacin sallah ba ka yin ibada sai a masallaci ba ka yin tsarki sai da ruwa mu ko da shari'a mu tazo sai an ka sauka muna mu yi tsarki da ƙasa mu yi sallah inda ta kama annabi Musa a shari'an su an haramta musu cin kitse mu ko aka ce muna mu ci sauran annaba an halasta musu amfani da ganima mu ko aka ce mu amfani da ita su banu isra'ila in mutum yanda yi za su yi tuba ta hanyar kisa ake tuba mu kuma sai aka ce ta hanyar istighfari ta hanyar mu shirya daki mu ci Allah mu tuba kaga nan kamar bambancin kenan na shari'a amma duka aqida guda ce Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta musulunci fataqatta'u amrahum bainahum sai suka tsinka al'amura a tsakaninsu ma'ana suka rarraba suka rarraba lamarin addini a tsakaninsu ma'ana wannan ya ce shi ba yahudi ne wannan ya ce ba nasara ne wannan ya ce kaza ne Allah ya ce amma duka abinda zaka ce in dai zaka dawo gaskiya musulunci shine addini inna ad-dina inda Allahil islam an gane ko addini a gurin Allah shine musulunci kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowane jama'a suna yin alfahari ne da abin da yake gurin su wayannan su ce su su ne na kwarai wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay kun gane ko kowa yana ganin su ne akan daidai to musulunci shine a daidai mm mm eh fatuqatta'u amrahum ko suka yayyanka al'amarin addininsu zubaran shi ne firƙan mana yanka ce firƙa yankuna daban-daban mabiyan wannan daban mabiyan wannan daban shi ne zubaran ai firƙa firƙoƙi daban-daban haka suka karkasu kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane yanki daga cikin ma'abuta addini wanda suka ce sun bi wannan bangare suna alfahari ne da nasu yankin suna cewa su ne akan daidai mana yahudu su ce su ne kan daidai nasara su ce su ne kan daidai mushrikai su ce nasu ne daidai Allah ce fadarhum fi gamratin ka rabu da su a cikin jahilcin su wautar da suke yi hatta hini zuwa wani lokaci da za su yi da na sani mana duk wanda ba musulunci ne ya rike ba duk abin da ya rika in ya kai karshen lamarin shi zai zai da na sani kun gane misali ko da haka mu rike musulunci mu rike aqida ta ahlus sunna shi zai hana mu da rana sani amma ka rike ni dan kaza ne wallahi in dai ba sunna ta kai ba zaka gane dan kaza ne radda mutuwa ta zama zaka yi rana sani an fahimta wasa mm Allah madaukin sarki yake cewa ayhasabuna shin su kafirai nan malamai suka ce ana bayanai da mutanen makka suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin abun nan da muke yalwanta musu da shi muke ba su shi na dukiya wa banina da 'ya'ya nusari'u lahum fil khairati muna gaugawar wajen ba su alheri na duniya ko mina na suka nema sai suka sun same shi cikin sauri Allah ya ce balla yash'ur amma ba za su sani yadda kamun Allah yake ba in sun mutu suka koma ga ana ba su ganewa ma'ana mutum abin da ke samu a duniya yana jin daɗi bai gane radda mutuwa za ta zo masa akwai matsala sai ranar da ya zo ga Allah sai ya gane cewa shi akwai matsala kun gane ko kinan ban la yashurun ay la ya'rifuna anna Allah la yukrimuhum bi ta'ihim hadhihi al-amwal wa hada tamdid ba su gane Allah kamar girma ba wani girmama ba ne Allah yana bada duniya ga kahiri yana bada duniya ga mutumin banza amma addini bai bada shi sai ga mutumin kirki ka ga mutum ya riko da addini Allah ya zabe shi ne sai dai wanda yake so Allah ka sa muna cikin wanda kake so innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun nan Allah yana kawo mana sifar daga cikin sifofin mu'mini innal ladhina hum lalle wa'annan da suke min khashyati rabbihim game da tsoron Allah Ubangijinsu mushfiquna suna jin tsoro sosai ai kha'ifuna suna tsoron Allah walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun sune wa'inda suke yin imani game da ayoyin Ubangijinsu والذين هم بربهم لا يشركون سنة وإن باسا حتى أبنجي سنة وني الذين يؤتون ما آتوا سنة وإن دكي بايد أبن سك باير ندوكيا نسدك نفي سبيل الله وقلوبهم وجلا أما دود هكا سكاتا سنة چكين صوره an karba ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un sun san cewa lalle su zuwa ga ubangijin su ne za su koma an aisha akan wannan aya ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam humul ladina yasriquna wa yashribuna al-khamra an saukar da wannan aya ne game da masu shan giya masu yin zina masu sauran abin da bai dace ba yace la ya binta siddiq yace a ba haka bane ke yar binta siddiq ai su ne mutanen da ke bayar da dukiyarsu don Allah su yi azumi don Allah su yi sallah don Allah su dawo suna kuka shi an karba ko ba karba ba ai ga shi dai duk kokarin da muke ta yi ba abin da zai tayar mana da hankali shine ba mu sani ba an karba ko ba karba to duk mu'mini babban abin da ke bayar tashi hankali kenan babu wanda zai zo ya ce shi yau ibada da ya an karba sai dai kyautata zato to wani asara ne ya fi ka zo gaban Allah ka yi aiki ka ƙare sai Allah ce ai aikin da kai bai so ta kaga akwai ban tsoro to za ka ga duk masu imani haka ɗabi'ansu yake ula'ika yusari'una fil khairat Allah ce wa'annan su ne suke gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi wa hum laha sabiquna suna rige-rige wajen aikata aikin alheri inda sifan masu imani nan abinda ake nuhi da gaugawa wajen aikata aikin alkhairi kar ka bari in ka samu dama ta yin abin da ya kamata ka ce sai gobe a ishi yau ko min karancin abu inda alheri ne kaka ce sai gobe ko sai jibi ko sai gata yau ya samu ayi gobe in bai samu ba hakura jibi in ya samu ayi gata bai samu ba hakura amma mai imani bai bari dama ta zo ya asara ta shi sa da yawa ke asarar dama amma banda masu imani zala ce ni'matani maqbunun fihi ma kathirun minan nas nema biyu da yawa daga cikin mutane suna asaras as-sihhatu wal farah lafiya da dama to mai mu'mini bai wasa da dama sai sai Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat wa innan suna gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi wa hum laha sabiquna suna rige-rige zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi wala nukallifu nafsin illa wus'a Allah ce ba ma dora ma wata rai aikata wani aiki sai abin da za ta iya wala da ina kitabun yantiqu bil haqqi a gurin mu ne muke da littafin da yake ba da labari na gaskiya gane ko wahum la yuzlamuna su dai bayi ba za a zalunce su ba to wani littafi ne ke magana da gaskiya wasu malamai suka ce laful mahfuz ana duk abin da kai yana cin rubuce ranar kiyama sai a zo ma kayi kaza rana kaza lokaci kaza ƙarfe kaza wasu kace a littafin da ake baiwa mala'iku masu rubuta ayyukan ku na alkhairi ko na sharri Allah ya ce duk muna nan aje da shi in kiyama ta yi sai su zo da shi a bayyana ma duk aikin da kai na alheri gashi aikin da kai na sharri gashi sai a saka ma da shi Allah ya ce ba za a zalunci kowa ba da haka kowa ya sani duk abin da ka gabatar wallahi yana na rubuce gane ko ahsahu Allah wa nasuh su mutane sun manta amma Allah ya kididdige ya aje annabi kiyama sai aka mu abin ka Allah ce bal qulubuhum fi gamaratin min hada su dai sukatan kafirai fi gamaratin suna cikin jahiltar min hada daga wannan mana suna cikin jahiltar alqur'ani walahum a'malun min duni zalika sannan suna da wasu ayyuka min duni zalika kuma bayan wa'annan abubuwa mana suna da ayyuka munana da ake rubuta musu wa'anda ba na alkhairi ba hum laha amiluna sun kasance suna aikata wannan ayyuka a duniya har mutuwa ta zo musu ta riske su akan wannan aiki na muni da suke yi an gane ko shi sa Allah ya ce بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوبهم في غمرة zukatansu suna cikin jahilci suna cikin shagaltuwa min hada game da wannan labari da Qur'ani ya zo musu da shi lahum a'malun min duni zalika suna da ayyuka koma bayan wannan mana ayyuka na sharri hum laha amiluna da su kasance suna aikatawa hatta idza akhadna mutrafihim Allah ya ce har lokacin da muka kama manya-manyan gagarari daga cikinsu kun gane ko ma'ana manya-manyan masu kahirci daga cikinsu ne mutrafihim sarakunansu da masu kuɗinsu ta idza akhadna mutrafihim bil azabi sai lokacin da muka kama majiyada ɗinsu da azaba idza hum yaj'aruna sai kaga ga su sun zo suna ihu ma'ana yaj'aruna yatadarruna suna kankan da kai suna sun tuba su Allah hmm ko ba nan bane hmm ana fassara shi da da wani larabci ne idahum yaj'aluna ko shine nace yatadarruna suna kankan da kai fasarar da zaka ba shi da larabci kenan inda Hausa ne ma'anar suna bayyana kalma na kasawa kalma na da na sani da ayi musu afwa yayin da suka gami yayin da suka ga azaba wannan dabi'a ne na mutum mutum yana abin da bai dace ba sai da shiga miji sai kaga na waye ni Allah na na tuba wayo ni Allah na wai shi Allah shi na yanzu amma da duk abin da ake kwatanta mai baya gane to shine Allah yake cewa hatta idza akhadna mutrafihim hayyayin da muka kama manya daga cikin su majiya dadi muka kama su bil azabi da aquba idza hum yaj'aluna sai ga su suna kankan da kai suna da na sani Allah madaukin sarki yace la taj'arul yawma kada ku yi min tadarrui a yau kakku kankan da kai a gare ni yau innakum minna la tunsarun ku dai ba za a taimake ku ba daga hannunmu mu kun shigo hannu kenan duk wanda aka yi ma kiyaye ka tuban mu Allah kaki da mutuwa ta zo ma duk ihun da za ka yi Allah bai daga maka hawa kad kanat ayati tutla alaikum ai ayoyina sun kasance ana karanta muku su kafin mutuwa ta zo muku fa kuntum ala aqabikum tankisuna sai kuka waye gari kuna juya wayoyinku daga abin addinin Allah kuna juya baya kun gane ko kuna karkacewa ai tanki suna ai tumiluna anil haqq kuna ba da baya kuna kin kuna karkashiya daga gaskiya mustakbirina bihi kuna girman kai game da shi samir kuna tattaunawa cikin dare da juruna kuna bijirewa to malamai sun yi bayani wannan bihi din nan ha'un yana kuma zuwa ga wannan an yi bayanai da dama amma bayani guda biyu su suka yi bayyana wasu suka ce bihi yana kuma wani zuwa ga baitul haram shine magana mafi inganci su qurayshawa masu tsaron ka'aba in sun zo ɗakin ka'aba suna alfahari mu ne ke kula da wannan mu adda wannan mu adda wannan mu adda wannan to sadda aka zo ana musu wa'azi sai su ga mu ne yan gado mu adda kaza sai Allah ba Allah ya ce mustakbiri na bihi suna ɗaukar kai suna ɗaukar kai game da wannan ɗaki da an kawo su kun gane ko ko kuma mustakbiri na bihi suna girman kai game da alƙur'ani to amma wannan jumla da za su zo da ƙarshe shi yasa ibn abbas ya fassara shi da a'a bihi din yana koma ne zuwa ga baitul haram saboda mi samiran menene samir shine at-tahaddus billah fiye da cikin dare to su in dare ya yi sai su zo su zauna a ka'aba ba a kwana ana nuna wa sauran mutane mu muka mallaki wannan ko muka mallake shi dahjuruna ana karanta shi da dahjuruna ko dahjuruna in ka fassara shi da dahjuruna bi ma'ana tu'riduna kuna bijirewa ko kuma tuhjiruna ay tasubuna rasul in ka karanta shi bidan mitta wa kasril jim yana bada ma'anar zaki in kuma ka karanta shi da wannan kira'a yana bada ma'anar bicewa kai kunna oshegu game da abin da ake gani to samiran tahjurun in dare sai ku zo kuna za kuna zaunawa kuna tattaunawa ta zagin manzo da mutanensa duk shiru ne kenan ku kuma in dare sai ku zauna kuna yin alfahari kuna nuna wa mutane ba wanda za ku saurara inda ku kuke da ɗakin ka kuma ka gani ba haka Allah ya ce ai ba ku ji gaba ko afalam yadabbaru alqawla Allah subhanahu wataala ya ce ashe ba za su yi la'akari a maganan ba alqawlu huwa alquran afalam yadabbaru alqawla ba za su yi tadabburi game da qur'ani abin da ya kumsa ba bayanan da a cikin alqur'ani am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko kuma ya zo musu ne abin da bai zo ma iyayensu na farko ba ma'ana al'ummomin da suka gabata ai tunatarwa ta zo musu to su kuma ba su tsaya su yi tadabburi su gane cewa wannan ba farkon al'amari ba ne am lam ya'rifu rasulahum ko ba su san annabin su bane fahum lahu munkiruna su zama suna jayayya game da shi kun gane misali Allah ya tashi manzo mai gaskiya mai amana mai kaza mai kaza mai kaza sai Allah ya ce yau wanda kuka ce ma aminu saboda amincewar kun kai da shi shin ko kun manta waye shi kun zo yau kuma kuna cewa shi makarici na in kun manta ku tuna mana kun gane halin mutum ko na haka wallahi durar da za ka ga mutum yana sai kai sai kai sai kai ka rubuta ka aji ana iya waye gari ranar da gaban idonka zai ce kai ba na kirki ba ne gaban idonka kuma ya zage ka sai dai ranar ba ta zo ba wannan ba ta zo ba amma kakka sa a ranka bai yiwa inda wani saboda yarda da shi da kasancewa shi mutumin kirki zai sa a ƙaryata shi wallahi da da manzo ya zo ya ce shi manzo na da duk maka bai kamata wani shi magana ba ma da ya zo ya ce annabi ne suka ga ya samu ɗaukaka sai suka ce ƙaryata shi ka ya ma haukaci na kun gane yadda ake zaman duniya in za ka yi mu'amala da mutane duk ka ɗauke su mutumin kirki mutanen kirki kuma ka ɗauke su sun iya juyewa gobe su zage ka kai wannan shiri saboda in hakan ya faru sai ka tuna ai dama akwai wannan a cikin tsarin da na yi yau na ni ranar ni na yi gaba dama na san za ku yi haka in ka auri mace ni wallahi in duniya in ban ganka ba kaza kaza kaza kaza ka gane ko to kakkaci ka sauri sai ce shi wallahi ya dace a'a kawai mace kawan mota ce in kana cikin mota ka dauke ta ka kai ta santarant to kai da kurmi na yawa ba eh kau kai da haka to haka mutum yake Allah ya samu ce wani muna hire zai ce mini shi ke gawa labari ya ce shi ya dace da mace wallahi babu mace irin tashi mace ka za ka zane ce mata abin zama ne abokan zama ne amma ka bi a hankali a tunanin sai zai ce mai malam wallahi na suke ta ni na suke ta ta yi min kaza ta yi min kaza ce da kanka to kun sa abin da ya sama ya sake ta saboda ya ɗauka ba za ta yi saba mai ba amma in kana tare da mace kai sa'arin za ta iya saba ma duk da ta saba ma sai kace ke tun mu ci gaba da zama dama akwai wannan a cikin takarda ta ba komai bane shikin bai zama ma ba komai to haka mutum yake in zaka mu'amala da shi ka sa'arin wata rana bai iya zagin ka ka sa'arin zai iya yi wa ya zage ka gobe kuma a gyara ba komai bane waɗanda suke zagin manzo sun dawo kuma su suke kare shi daga baya rashin fahimta ne an ka samu ina na mutum mun gane ko shi ne allah maɗaukin sarki yake cewa to na ga wannan am ya ƙolo na bihi jinna ko ko kuma suna cewa hauka ce ta kama shi allah ce bal a'a wallahi manzo bai da hauka ja'ahum bil haqqi ya dai zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun sai dai da yawan su sun ki gaskiya ne sun kafirce wa gaskiya amma ba mahukuci bane walaw ittaba al haqqu ahwa'ahum da addini zai bi son son kafirai la fasadati samawati wal ard da sama da kasa sun lalace wa mun fihinna da duk abubuwan da yake ciki kun gane misali inda yadda mutane suke so haka za a tsara musu addini to da duniya ta lalace alhaqqu bi ma'ana ash-shar' da addini zai bi son zuciyar mutane ya duniya da ƙasa da sama da abin da ake da sun lalace bal atainahum bi fikrihim Allah ce a'a mun zo musu ne da ambaton su fahum an zikrihim mu'riduna suna bijirewa ne daga ambaton su azzikr huna shine asharaf daraja su mutane mun zo musu da darajar su ne sun kauce wa darajar su ma'ana abin da yake sawa ka samu daraja duniya da lahira shine alqur'ani ko kuma kun kauce mu alqur'ani inji Allah ba ku ba daraja duk al'ummar da suka saki qur'ani wallahi ba su ba daraja duk mutumin da ya saki qur'ani duk abin da kaga ana yi wallahi ba gabo gane ba za ko ina ba abin da zaka rika ka samu ka tsira sai da alqur'ani in dai kana son karayu in ka ji ana karatun qur'ani zo zauna ka saurara ko ba ka rike komai in kana sauraron qur'ani yana gyara ka na kawo mana kisa wani dattijo yana karatu sai dan jikan shi ya zo ya dame shi kai dai kullum ka karanta qur'ani ni kaka ganiya ba ka jin larabci ba ka komai so ya ce mai dai haka ne akwai kwando kusa gare shi sai ya ce mai doko kwandon nan ci komai shi da ruwa to yaro na sai ya shiga ruwa ya ɗebo ya ce ai ba su ba su tsaya ce ita dai ɗebo a cika shi kai ya ta ɗebuwa sai da ya gaji sai ce maka ba su ya ce tuto ya zauna ya zauna ya ce lokacin da ka ɗauki kwandon nan ka kaɗa cikin ruwa yaya yake ce wani haibaƙi ƙirin yake da dauɗa ya ce yanzu yake yanzu ya koma tsaf ya ce to haka ƙur'ani yake wanke zuciyar mutum ko da baka gane ba ka ganewa ya ma haka to in kana ganewa ya zai maza kun gane misali ko da haka kan mu wasa da alƙur'ani darajar mu tana cikin alƙur'ani am tas'aluhum kharajan ko kana tambayar su su baka wani haraji ne fa kharaju rabbika khair biyan Allah ya zama alkhairi kun gane ko wa huwa khairur raziqina shine mafi alkhairi masu arzitawa kun ga kun ji masu da'awa ko kakkai tsaye kana da'awa kana wa'azi kana dibin nawa za su biya ni nawa zan samu kamar Allah ya biya ka biyan Allah ne ya yi biyan da mutane za su yi ko ne suka baka inda su suna ya ce mun baka kaza ko shi ko Allah sada zai baka ba wanda ya sani kuma ya baka aljanna in ya yarda da aikin ka ya karba inan Allah ya karba mana ayyukan wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim Allah ce lalle kai manzo kana kiran su ne zuwa ga hanya mai kakkiya innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle wa'annan da ba sa imani da ranar lahira anisirati game da addinin Allah shine asirat lanakibuna ay ma'iluna suna karkacewa game da addinin Allah walau rahimnahum da za mu tausaya musu wakshafna ma bihim min durrin mu yaye musu abin da yake tare su na cuta addur shine aljo' yayi musu yunwar da take tare da su da dajju fi ne da za su dage su sake komawa fi ne a cikin kafircin su ya amahuna ma'ana suna makanta ma'ana su fada makance su ta aikata kafirci walaqad akhadnahum bil azabi haqiqa mun kama su da azaba shine mun kama su da yunwa da fari kuma stakanu lirubihi amma ba su kankan da kai ga ubangijinsu ba kuma ya tadarra'una ba su kuma ya tadarru'i ba ba su yi imani ba takanu ai tadarra'u wankasar Allah subhanahu wataala daga cikin hikimarsa yana son ku da alkhairi in ya ba ku ni'ima kun ka kafirce masa sai ya amshi to alheri Allah yake son to waɗanda suke da rabo sai su dawo su ce wallahi dan na kibin Allah ne Allah ya amshe to Allah na tuba to sai Allah ya dawo ma da ni'imarka ya dawo ma da kunci hankali wanda kun ba su da rabo sai su dage su auka cikin barna ai ga irin wannan misali wani in ya samu yana fantama da dukiya sai kaga abubuwa da sun tsaya sai ga sai ajin labiya ta da ya tasbita yana kiran sallah
ba haka bane wani kuma sai ya shiga bokaye shi ce ai su wani na sun ka haɗa kai su kai mai kaza shi bai hankula ana samu irin wannan ko ba a samu ni na ga guda
ni gudan da na gani da zabarin labarin shi da muna tare komai ana yi tunda Allah ya buda sai ya rabu da mu sai da yawan cikin wata saba sai Allah ka bi shi mu gan sai ya zaka masallacin mu da ƙarfin tsiya sai da jaɗan kwamiti dole ya zama ladan shi ga karɓi fi sabilillah yan ka kare shi tsaye a bashi nace wani shi gida sai Allah ya kawo mai wani buɗe kaga ai shi da tammace mai gawa ya dawo ya dawo ga Allah to haka ake so in ka kauce Allah ya matso ka komo ma Allah ka tuba in ta buɗa to kakka rabu da Allah to amma shi da ta buɗa ba mu sani ya rabu da Allah ko bai rabu da shi ba amma mu ya rabu da mu sai Allah ya kare mu da shi ne haka abubuwa suke Allah maɗaukin sarki ya ce menene eh eh to shi kenan na ga wajen hatta idza fatahna alaihim baban ko mana wala kad akhadnahum bil azabi haqiqa mun kama su da azaba famastakanu li rabbihim busu tonkoro ga ubangijin su ba mana ba su yi tadarrui ga Allah subhanahu wataala ba shine fama khadabu bas kankan da kai ga Allah ba wama yatadarruna kuma ba su yi imani ba ma'ana ba su yi tadarrui ba kaga sun shiga jarrabawa me kamata su yi to su dawo ba hatta idza fatahna alaihim baban har sai da muka bude musu wata irin kofa za azabin shadid mai tsananin ukuba malamai suka ce shine muka jarrabe su da yunwa mai tsanani idahum fihi mublisun sai ga su kuma suna yanke kauna daga alherin Allah kaga da shi ma kamata su dawo amma da suka shiga azaba kuma sai suka kada yanke kauna ga Allah suna ganin Allah ba zai musu ni'ima ba Allah ce huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a ai shi Allah mai tausayi ne ga bayi ku dawo mana dan ya muku abin da yafi abin da ya amshe muku shine wanda ya kaga muku ji da kuke ji kunnuwan da kuke ji kenan wal absara ya kaga muku idanuwan da kuke gani da su wal afida ya yi muku zukatan da kuke tunani da su qalilan ma tashkurun Allah ci kadan ne kuku gode wa Allah game da ni'imar da ya muku ma'ana wa'in ga abubuwa guda uku in Allah ya baka su ka daina hangen da kana da kaza ka rasa shi kana da wanda yake shi gani misali ko idon ka lafiya su kalau jin ka lafiya kalau zuciyarka tana baka tunani mai kyau duk abin da ka samu duniya in kan rasa shi ka ɗauka an bar ma wanda ya shi kakka zo kana ta wani buga-buga kana ganin Allah bai maka za bai maka za yanzu ba muna na muke so ba kuɗi ba ne yau in aka zo aka ce ma kayi kowa kuɗi garin nan sai Allah ya mai da kai makamu sai a ce ma to yanzu duk dukiyar da ka mallaka ka ba da ita a dawo ma daga ninka wani za ka ɗauka ai in kana son ka sama balar ɗan ido ka rumce su ka ce za ka tsallaka guzurin ɗin da kanka za ka san cewa ba ƙarama nema ba ce ko ba haka ba ne a sheke nan mu daina ganin mun rasa kaza a duk abin da kaga Allah ya hana ma wallahi ya baka wanda ya fi shi shi yasa Allah ya ce da yadda da su da azaba maimakon su dawo suna ganin sun ɗebe kauna sai Allah ya ce to haushi ya ba su ji da gani da zuciya ashe ya ba su abin da ya fi wannan Allah yake cewa wa huwa allazi zara'a zara'akum fil ardi ko Allah subhanahu wataala shine wanda ya halice ku zara'a nan bi ma'ana khalaqa ai khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku fil ardi bayan kasa kuma ilaihi tusharuna gare shi ne za a tashe ku mana za ku mutu ranar kiyama Allah ya tashe ku kuma zuwa gare shi wa huwa allazi yuhyi wa yumiit Allah shine wanda yake rayawa kuma shine wanda yake matarwa wala ikhtilaful layli wan nahar sabanin dare da yini a hannu Allah yake ma'ana wani lokaci kaga dare yafi tsawo wani lokaci kaga dare yafi yini yafi tsawo duhun daren da hasken yinin duk Allah yake da mulkin wannan abu wanda ya mulki wannan me naka ne ma gurin shi karsa babu afala ta'qiluna to ba za ku hankalta ba ana ku hankalta kuma da al'amuran ku ga Allah bal qalu mithla ma qala al-awwalun Allah ya ce a'a su dai kafirai sun faɗi irin maganar da kafiran farko suka faɗa ta cewa in an mutu ba za a tashi ba qalu suka ce a idza mitna shi in muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman da didigag kashir didigagge ayinna lamab'usuna yanzu za a tashe mu laqad wa inna nahnu wa aba'una hada ka an yi mana alkawari wannan mu da iyayenmu an yi mana irin wannan alkawari min qabl kafin zuwan wannan magana in hada illa asatirul awwalin wannan ba komai bane ta ina ne na mutanen farko mana a ce mana za a tashi tun kakanninmu ake cewa za a tashi wa an ga tasowa kawai ba gaskiya bane Ƙulka ce da su limanil abdu wa man fiha ƙasa mallakar waye man fiha da halittun da suke cikin ƙasa na mutane da sauransu duk mallakar waye in kuntum ta'lamuna in kun kasance ku masana ne Allah ce sai ya qulu na lillah za su ce ma mallaka Allah ne Allah ce to in kun san magana Allah ne kulkace da su afala tazakkarun ba za ku wasu ba in yadda Allah mallaki wannan kuma hakku ce ba zai tashi ko bayan ku mutu Kulka tambaye suka ce da su, "Man rabbus samawati sab'i, wane ne Ubangijin samman nan bakwai, rabbul arshil azim, kuma Ubangijin al'arshi mafi girma, ka tambaye su ake da shi, rabbul arshil azim, ku duba ku ji, rabbus samawati sab ko? Ubangijin sammai bakwai, sammai ba manya ba ne, amma da aka kawo al'arshi kusan su, su sai aka manta da girmansu. kamar kana magana mutum na ɗauke da ɓera sai ya ga an kaso giwa yana ce yana da nama to haka sammai in an kawo su kusan al'arshi saboda cikin halittu Allah babu abin da yake al'arshi girma sammai bakwai da ƙasai bakwai inda za a ɗauke su a raba su ga al'arshin ubangiji kamar ka ɗauki ɗan ciyawa ne ka kai sahara Nijar ka aji ba abin da zai tare shi sa Allah ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma al'arshin yana da girma a gurin sai yaquluna lillah za su ce na Allah ne wal afala tattaqun kace da su ba za ku ji tsoron Allah bane wal kace da su man bi yadihi malakutu kulli shay kace da su wane ne a hannunsa mulkin ko menene yake gane ko nan malakut shine khaza'in taskokin arzikin abincin kowa abincin duk halittu a hannun wa yake ta tambayi su yau duk wanda a cikin birnin yamai ya ci ya sha baya ba shi tsuntsaye sun ci sun sha ba nan da ba na duniya gaba daya ciyayi kowa abin da yake bukata a daidai lokacin da yake bukata wannan abin yana hannun Allah ne har yanzu babu wanda ya kasa ci ana ce a bar ƙasa kuma kun zakkuwa na ke ku sani arziki na Allah ne ba na mutane ba hanyar da za a ce an ruhe muku sai Allah buɗa muku wadda ya hita musa akwai wani abu akwai ƙasashen da su ne kamata su yi fama a buɗe alaƙa mu da su ta ci gaba da tahiya gobe haka ba ne amma su suke ƙoƙarin su tsaye da tahiyar su da mu me zai hana mu me zai rage mu arzikin mu gurin wa yake lokacin da wasu suke ganin saurayi hanyoyin da za mu ci mu sha hanya nawa Allah ya buɗe mana to in ka shiga hali na kunci abin ya tsaya ya rage ma ka yi haƙuri yana da cikin ƙaddarar ka kuma wata rana sai ya zama tarihi mu dai ba mu so haka ba amma da bai kamata a yi mana haka ba amma inda an yi mana mun karbi kaddara Allah kawo mana mafita Allah yake cewa kul kace da su man biye da hi malakutu kulli shay taskar arziki na kowa a hannun wa yake ka tambaye su wa huwa yujiru shi ke bada mafaka wala yujaru alai kun gane ko ma'ana ba a kare mutum game da Allah mana in Allah ya so ya baka kariya shi da baka kariya amma in ya so kama ka wani bai cewa ba a isa ba kowa ya isa babu in Allah ya niyya kama ka babu yadda za a yi a ci a'a in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna da sani sai ya quluna lillahi za su ce na Allah ne ma'ana tasaka arziki duka a hannun Allah take qul fa anna tusharuna to alkace da su to dan menene kuke karyatawa ai tusharuna ai tukadzibuna dan me kuke karyata Allah ba ku yin imani da shi Allah ya samu dace ina ganin nan zamu dakata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada ina muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك